أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha uku ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da arba'in daidai hijiriya wanda shi ne dace da ashirin da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna kan darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya a yau da taimakon allah muna nan kan magana akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sallah yau za mu tashi dangane da yaya annabi yake yi alaihi salatu wassalam idan aka yi masa sallama yana sallah shine malam yace wa kana yaruddu salama bil isharati wa amma hadithu man ashara fi salatihi falyu'idha fa hadithun batil cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi sallama ana yi masa sallama hatta yana yin sallah wannan yana nuna mana muhimmancin ka yi wa ɗan uwanka musulmi sallama annabi yana mayar da sallama da yin ishara idan an masa sallama a sallah riwaya ta zo a cikin sunan at-Tirmidhi an yi bayani Abdullahi dan Umar ya ruwaito to yaya annabin yake mayar da sallama din a sallah an ce bil ishara to me ishara nuni idan an mai sallama sai nuni to yanda yake yi shine yana yin haka ne ya miƙe hannunsa tafin hannunsa yana kallon ƙasa ainihin zahirin hannunsa kuma yana kallon sama ba haka ba haka assalamu alaika ya rasulullah sai haka sai miƙe hannu wannan shine amsa sallama a cikin sallah kai ma idan wani ya maka sallama kana sallah sai ka miƙe hannunka haka wannan shine amsa sallama a cikin sallah kuma wannan aikin ba a sanya shi cikin aiki wanda yake na kuskure a sallah tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yayi Abdullahi dan Mas'ud shi kuma a riwayar sa ya ruwaito cewa idan an yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama yana cikin sallah yumi'u bi ra'sihi da kansa yake mai da sallama assalamu alaikum sai haka amsa sallama shine sai haka sai motsa kansa ya daga kansa ya sauke shine amsa sallama din kenan yanzu mun fahimci wannan abuwa guda biyu in har ta kama an yi maka sallama ga yadda za ka yi kenan ba laifi ba ne don ka tarar da wani yana yin sallah sai ka ce assalamu alaikum wannan ba zai zamanto laifi ba akwai hadisi da ya zo hadisi dhaifi ne imam abu dawud ya rawaito shi imam daraqutni ma ya rawaito shi cewa wai duk wanda yayi nuni a cikin sallarsa duk wanda yayi ishara yayi nuni a cikin sallarsa to ya maimaita sallah wannan hadisi ne batili hadisi ne batacce hadisi ne wanda yake ba ingantacce ba maudu wato hadisi dha'ifi ma ya fi shi ƙarfi sannan cikin shiriyar manzan Allah a cikin sallah وكان ينفخ في صلاته ذكره أحمد wanda Allah yana yana bushi ko kura abu haka a cikin sallah fitar da iska ya kura da bakinsa a cikin sallah um, wasu malamai sun yi magana kamar yadda malaman fiqh suka faɗa cewa duk wanda yayi ya fitar iska ta baka ya yi bushi ko hura abu a sallah har ya fitar da sauti sautin da za a iya rubuta shi to gaskiya sallarsa ta ɓaci kenan bushin da annabi yake yi ko hura abin da annabi yake yi ba hurawa ne wadda ana iya rubuta sautin da ya busa iskar ba an tambayi imamu ahmad Allah ya masa rahama ko da ke kafin nan malamai sun yi ta magana akan wannan hadisin suka ce eh ya halatta in ba dan wasa mutum yayi ba kamar yanzu mutum zai sujada zai ga kiyashi zai iya hurawa dan kai ya cije shi ko ya ga wani wani wata ƙura ko wani datti da zai iya cutar da shi sai ya kura ba laifi ba ne idan bai yi shi da niyyar wasa ba. Abdullahi dan Abbas yana cewa wata rana yana biya almajiransa ya ce annafku fi salati kalamu yin bushi ko hurawa a cikin sallah wannan zance ne dan a nuna mana cewa ba wai an bude kofa bane a yi ta yin sa haka sake ba kaidi ba sai in bukata ce ta kama sai sa malamai suka ce to wannan magana ta Abdullahi ibn Abbas za a dauke ta ne idan mutum yayi ta da niyyar wasa yayi ta da niyyar wasa um ibn Abdul Bar Abu Umar kenan yace ajma'u ala karahiyatihi malaman musulunci sun yi ijma'i cewa ba a son yin bushi ko huri a sallah in ba tare da buƙatar haka ba to yana da kyau mu yi ƙoƙari mu kiyaye kamar yadda aka ruwaito wa kana yabki fiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kuka a sallah kaga in in ba sa ba ma sai ga kuka ai yafi yafi hurawa din ba ko annabi yana kuka wa yatanahnahu lihaja kuma yana wato kaiwa da komowa na murya haka alamar shesheka a cikin sallar tasa idan yana kuka ko idan bukata ta kama ko gyaran murya annabi yana yi haka lihajatin idan akwai bukata waɗannan kaɗan ne daga cikin wasu mu'amaloli da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi mun karanta da ku a baya cewa yana yin sallah yana ɗaukan jikarsa umama ko kuma mun karanta da ku cewa annabi yana sallah jikokinsa Hassan da Husaini suna hawa gadon bayansa har ma ya daɗe yana ruku'i ba don ko sujada ba don komai ba don baya so ya dago ya tashi yaron daga hawan gadon bayan sa da sallallahu alaihi wasallam sannan wa kana yusalli hafiyan taratan wa munta'ilan ukhra a riwayar Abu Dawuda da Ibn Majah hadisin Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yana yin sallah ba takalmi kamar yadda muka saba mu muna yin sallah ba takalmi normal abin da muka sani muna yin sallah babu takalmi wa munta'ilan ukhra wani lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah da takalmi shine munta'ilan ukhra wa amara bis salati fi an-na'l mukhalafatan lil yahud wanda Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Dawud da Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra hadisin shaddadi bin aus wanda Allah ya ce a yi sallah da takalmi dan a saba wa Yahudawa ku saka takalman ku ku yi sallah dan ku saba wa Yahudawa kenan sallah da takalmi addini ne sunna ne duk lokacin da aka ga ya kamata a yi ko a masallaci duka kuka yi tifaki za ku yi ko wani masallacin ya halatta ya ce kowa ya shigo da takalminsa ko kuma kai a gidanka ko a shagonka ko a wani wuri naka kaga za ka yi sallah babu laifi don ka yi sallah da takalmi an gaya mana ka'idar yin sallah da takalmi din shine mutum idan zai yi sallar ya duba ƙarƙashin takalminsa idan akwai ƙazanta idan akwai najasa to sai ya goge da ƙasa ya goga takalmin a ƙasa kawai ya sallarsa idan kuma ya duba ya ga babu ya yi sallarsa haka jama'a wannan sunna ce cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ba da dama sai dai koyaushe akan duba ita sunna idan wajen aikata ta za ta iya sabbaba fitina to a haƙura da aikata sunnan a zauna lafiya shi yafi duk lokacin da ka je wurin mutane da ba a karantar da su ba ko kuma sun yi karatun karatun bai yi zurfi ba ko malamansu ba su sabar da su akan wannan sunnar ba sai ka ce za ka aikata ta ka je ka samu masallacin mutane ka shiga musu takalmi kana sallah wataƙila ya sa ko a maka duka ko kai doke-doke a wasu guraren ko ba ka bane amma fa in mutanen sun gamsu sun yi karatu sun fahimta to kaga babu komai yanzu kamar yanzu irin nan masallacin an sha karanta wannan hadisi an sha yin bayani da haka dan masallata wannan masallaci wata rana sun ga wani mutum ya shigo da takalminsa ana ƙarƙa mata sana bai cire ba ina jin ba wanda zai zage shi ba wanda zai doke shi ina iyaka dai in ya gama a duba a ga ya saka da ti a masallaci ko bai saka ba abin da ya sa mutane suke in yin sallah takalmin galiban saboda takalman mu muna shiga ko ina da su kuma ga yadda garurrukan namu suke suna cike da ƙazanta da kwata da dauɗa da taka bola kashin awaki ne kashin dabbobi ne kashin mutane ne ba abin da ba a takawa so shi sa zaga yana da wahala a yi sallah da takalmin haka kai tsaye don ku in an bude kofar wani masallacin ba zai shigo ba za su cike shi ne da wari da ƙazanta kaga ƙudaje suna bin masallacin saboda duk kowa ya shigo da takalmi ya zuba dauɗa kuma ba share ba za su yi ba to tunda ba dole ba ne ja'izi ne halal ne to sai mutum ya haƙura da shi in wurin da yake sallan ba su kasance suna ɗabbaka wannan sunna ba amma dai annabi ya ce a yi don a saɓa wa yahudawa a yi don a saɓa wa yahudawa kuma na umarnin ba na dole ba ne saboda ya faɗi illa a yi ne don a saɓa wa yahudu sannan wa kana yusalli fi thawbi alwahid taratan wa fi thawbayn taratan wa huwa akthar wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah da sutura daya wani lokacin kamar mayafi ko bargo shi kadai wani lokacin kuma da su guda biyu amma yi guda biyun shi yafi yawa sau da yawa yana yin sallah da sutura waya biyu a jikinsa sallallahu alaihi wasallam sama da ƙasa sannan wa qanata fil fajr ba'da ruku'i shahran thumma taraka wa kana qunutuhu li arid falamma zala tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunuti wannan addu'a da ake yi yayi a cikin sallar subahi amma bayan ya ɗago daga ruku'i sai da yi wata guda yana yin wannan alƙunutin wata guda daga baya sai ya bari ya daina yin alƙunutin kenan bai dawwama yana yi ba an gani bai dawwama yana yi ba kuma ƙunutun da annabi yake yi galiban yana yi ne idan wani abu ya bijiro li'aridin kamar misalin an cutar da musulunci ko an yi wata barna ko ana jin tsoron fitinar wasu ana musu addu'a Allah ya maganin su shine ake alqunut wani bala'i ya karo bayan Allah to sai annabi yayi idan wannan abin ya kauce to shi ma sai ya kauce sai dai na yin alƙunuti ɗin to wannan alƙunut ɗin kun ji shi an yi saɓanin malamai da yawa akwai maganganu masu tarin yawa wanda zama ɗaya a karatun nan ma ba zai iya samu gama shi ba wasu sun tafi akan a rinka yin alƙunutin nan don annabi yana yi wasu sun tafi akan kullum sai an yi da asuba a masallaci saboda an ce yayi da asuba a masallaci wasu kuma sun tafi akan za a yi yin kunuti a kowace sallah sannan kuma sai in bukata ta kama duka waɗannan maganganu suna nan ibn qayyim ya kawo cikin littafin zadul ma'ad ta yanda ya kakkawo bayanan kuma ya mayar da martani akan da yawa daga cikin wasu maganganu da aka faɗa akan yin alƙunutin akwai wanda suka tafi ma akan bid'a ne akan cewa bid'a ne dan ba a ga annabi yana yi ba da yawa wasu daga cikin sabbai sun ce ba su ga ana yi ba akwai riwaya da ta zo wani yake tambayan babansa sahabi ne cewa ya babana ka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar bayan Umar bayan Usman bayan Ali shin kaga suna yin wannan alƙunuci a bayan asubahin nan yace ban gani ba ya bunayya ya kai dana bid'a ne wannan kaga wannan suna da ra'ayin cewa me bid'a ne so da ƙarshe dai abin da Ibn Qayyim ya karkare wannan qunutun nawazil ake nufi qunutun nawazil su ne alƙunutun da wani abu ya faru ake yi ba ƙunutun Allahumma ina nasta'inuka da mai ishmawi ya kawo wanda a masallacinmu na gargajiya ake yi kullum da sallah asuba'i an yi raka'ar ƙarshe kafin a yi ruku'i sai a yi ta ba ba a kanta bane suka yi saɓani wannan ƙunutun da annabi yake yi ne wata buƙata in ta taso yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita zuwa ƙarshe. To abinda Ibn Qayyim ya yanke zance a cikin zadin ma'ad yace ya kamata a zance na adalci shine Annabi yayi kunuti kuma ya bari. Yayi ya bari. Yayi da asubahi kuma yayi a dukan salloli. Keɓance kunuti a ce dole sai da asuba za a yi ta. wannan zuwa ne da wani abu sabo dan ku annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a dukkan salloli kamar yadda duk ruwaye sun tabbatar da haka sannan yayi ne in wani abu ya taso to kunuti tana nan za a iya yin ta in bukata ta taso amma idan babu bukata za a yi sallah ne normal yadda aka saba ana yin sallah an fahimta za a yi sallah normal yadda aka saba ana yin sallah amma wanda suke zuwa su dan kai ta bayan sallah asubahi raka'a ta ƙarshe ana yin ta ai shiru din nan to wannan gaskiya wani abu ne wanda yake na buƙatar dalili wanda kuma dalilin yin haka din bai inganta ba ko fahimta ce wacce take ta kuskure wanda yake ba daidai ba kuma dawwama akan ta ana yi wani abu ne wanda zaka iya cewa bid'a ne ba sunna ba wallahu alam a koma cikin littafin zadul ma'ad din da kuma littafin sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi bayani Allah ya masa rahama fa kana hadiyu fil quluti fi nawazil khassa ka gani shiyar manzon an shiriyar annabi a cikin al-qunut akan annawazil abubuwan da suke sauka suke faruwa kadai wa tarakahu inda adanha annabi ya daina yin al-qunutin lokacin da wannan abubuwan suka kauce babu su walam yakun yakhussuhu bil fajr wanda Allah bai kebance al'unutin sa a sallah asubahi kawai ba bal kana aksaru kunutuhu kunutihi fihi li adali ma yashra'u fihi min at-tul da yawa ma qunutin nasa wasu na fassara shi da tsawaita sallah shine al-qunut an yi da asuba ne abinda ake nufi tsawaita sallah saboda an shar'anta a sallah asubahi a yi ta mai tsawo sallah asubahi a yi ta mai tsawo wali qurbiha min as-sahri saboda tana da daidai tana kusa da lokacin as-sahar me as-sahar wa bil ashari hum yastaghfirun daidai kusa da lokacin sallah asubahi da Allah yake karban addu'a shine yace wa sa'atul ijaba lokaci ne da lokacin sallah asubahi yana kusa da lokacin da idan an yi Allah yake karba addu'a wa at-tanazzul ilahi kuma lokaci ne da ubangiji yana saukowa saukar da ya dace da shi daga saman bakwai kamar yadda hadisi ya zo ingantacce to shi yasa aka shar'anta cewa a tsawaita sallah a sallar asubahi kenan anan abinda zamu ce shine wasu sun fassara al-qunut nan da tsawaita sallah asubahi an ce a tsawaita ta ne sallah asubahi limamai su ja karatu yayi tsawo asubahi saboda yana kusa da lokacin karban addu'a kuma lokacin karban addu'an nan ana so a ga mutum yana ibada wani lokaci ne na karban addu'a lokacin da ni da kai muke ta bacci dab da asubahin nan lokacin da bacci ya fi kowane lokaci daɗi to lokaci ne da in an yi addu'a Allah yana karba to Allah ka duba sannan kuma shine as-sahar din da Allah yake bayan Allah na kware a daidai wannan lokacin yastaghfirun suna yin istighfari suna tuba zuwa ga Allah Allah ka yafe mana wa sa'atul ijaba sannan wannan lokacin ne dai as-sulusul layl al-akhir Allah yana karban addu'a sannan yana saukowa tanazzulul ilahi inna rabbi yanzilu kulla lailatin ubangiji na yana saukowa inji manzon Allah kowane dare yana cewa hal min da'in ina mai addu'a in amsa masa addu'arsa ina mai neman afuwa in yi masa afuwa ina mai roƙo in bashi ina mai tuba in karɓi tubansa kullum Allah sai ya sauko daga saman bakwai saman saman bakwai inda yake zuwa wannan sama yana faɗan wannan kullum ƙarshen dare kai yau ka jera shekara kaza baka tashi ƙarshen dare kana ibada sai dai raba addu'a a masallaci a taimaka maka da addu'a Allah ya ma kaza Allah ya raba ka da kaza da sauran to muna fatan Allah ya ganar da mu wannan shine dan abin da zamu iya faɗa dangane da abin da ya shafi wato ayyukan da annabi yake a cikin sallah to yanzu kuma za mu shiga sabon fasali faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi fi sujudi sahwi ibn qayyim yayi magana a cikin zadul ma'ad shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a sujjadar rabkanwa yace wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وكان سهوه من تمام النعمة على على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فقام من اثنتين في الرباعية فلما قضى صلاته سجد قبل السلام فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع وسلم من ركعتين في إهدى صلاتي العشي هو الإشاء ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم الله أكبر وصلى وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فقال له طلحة نسيت ركعة فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام فصلى للناس ركعة ذكره أحمد وصلى الظهر خمسا فقالوا صليت خمسا فسجد بعد ما سلم وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم هذا مجموع ما حفظ عنه وهي خمسة مواضع malam ya ce wannan fasali ne da zai mana bayani a kan shiriyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da sujjadar rafkanuwa. Lallai sujjadar rafkanuwa shari'a ce kuma annabi ya yi ya kuma ɗabbaƙa. Kafin mu shiga bayani akwai risala wani rubutu da Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin rahimahullah ta'ala yayi mai kyau risalatun fi sujudi sahwi risalatun fi sujudi sahwi wata wato wani rubutu ne da ya mai kyau akan sujadar rabkanwa ya kawo matsaloli na sallah da insha Allah sati mai zuwa zamu zo da ita ba ta da yawa zamu bi ta fisha don ku ji matsaloli na sallah da ya ta kawa wanda da yawa ana yawan tambaya a kansu za su warkar da mu abubuwa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim riwayar Abdullahi ibn Mas'ud ni mutum ne an sa kamatan sauna ma ana basharun manzo Allah ce ni mutum ne Qur'ani yace qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya gaya musu ni mutum ne irin ku amma ana yi min wahayi nan ma ya gaya musu ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuma kuke yin mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni idan har na manta to ku tunatar da ni annabi ce in har na manta ku tunatar da ni kenan zai iya yiwa ya manta ibn al-qayyim yake cewa rafkanwar annabi sallallahu alaihi wasallama mantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da cikin cikan ni'ima akan al'ummarsa kasa akwai waɗanda suke ta faɗa cewa ai dan me za a ce annabi yana mantuwa dan me za a ce annabi ya manta wani abu baya manta wahayi da Allah ya aiko shi baya manta amma yana iya yin rafkanwa ya manta wani abu Allah ya tunatar da shi ko a tunatar da shi wani abu ya zama shari'a ya ce kuma yana daga cikin cika addini in Allah ya so ya shar'anta wani abu sai ya sa annabin ya manta shi a tunatar da shi sai ya zamanto addini li yaqtadu bihi dan su yi koyi da shi sannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka wannan wato zabkanuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa na hukunce hukuncin shari'a wato suna ginuwa akai kuma al'ummar sama sun yi ta maimaita irin wannan zabkanuwa din kuma sai aka ba su warakar da shi annabi ya bayar a lokacin sa sallallahu alaihi wasallam to yanzu anan malam zai kawo mana wasu wurare guda biyar wanda su ne annabi ya rabkanwa a sallah babu na shida duk wata sujjada da kaji an yi ba aji ko kabli to ba su wuce wannan wuraren guda biyar ba iya su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya rabkano a sallah ga sunan dalla dalla ya kawo manzo Allah ya tashi raka'a biyu sallah ne mai raka'a hudu a raka'a biyu kawai sai ya miƙe فقام من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما بزونا با أتكان زما da ake yin an yi raka'a biyu za a ƙaro na uku na hudu yayin da ya gama sallarsa sai ya yi sujjada ƙabli falamma kaza salatahu sajada qabla salami yanzu ana ina so ku gane yayi sallah bai yi zaman tahiya ba wanda wajibi ne ko wasu kuma sun ce sunna sallah da ya zaman ta iya ba da ya idar da sallama kawai sai ya yi sajjada sajjatai ni qabla salami sai ya sajjada qabli yanzu a nan gurin ya bar wani abu sai ya cikata da wani abu ya bar zaman tanya na farko sai ya sujada kabli ya ɗauka kenan ragi ya yi sun sallama sai ya sallama a nan gurin kaji an ce maka ya maimaita tahiya kaga ba magana maimaita tahiya da wannan yake nuna mana idan mutum zai yi sujada kabli ko sujada ba'di ba sai ya maimaita tahiya ba shine malai yake cewa daga nan aka dauki hukuncin cewa fa ukhidha minhu anna man taraka shay'an min ajza'i salati allati laysat bi arkani duk wanda ya bar wani abu na yankin sallah wanda ba rukuni bane to zai yi sajjada qabli kaga ragi kenan yayi ragi zai yi qabli duk wani ragi idan mutum ya sallah zai yi mai qabli kuma duk abin da ka bar shi in dai ba rukuni bane za mu zo mu ta buga misalai na abubuwan da ake bari in dai ba rukuni bane to ana iya compensating ɗinsa a mayar da makofinsa da yin sujjada bayan an gama sallama ko kafin a yi sallama to daga nan aka ɗauki wannan ƙa'ida cewa um, wa ukhidha min babi turuqihi annahu idza taraka zalika annahu idza taraka zalika an karbu an dauki hukunci idan mutum ya bar wato wani wajibin abu ko wani abin da bai kai rukuni ba to zai yi sujada ne ko idza taraka zalika wa shara'a fi rukunin lam yarji kuma idan mutum ya bar wani abu wanda yake ba rukuni ba wani abu wanda yake sunna ne in ya bar shi wa shara'a fi rukunin ya fara kuma wani rukuni to bai zai dawo ba kamar ya zaman tayya kaga ai ba rukuni bane a sallah ko a tayyatul lahi ta farko ba ta biyu ba me kun ya zauna sai ya tashi ya yunkura ya miƙe a wata riwaya aka ce an yi masa tasbihi bai dawo ba daga nan malaman fikihu suka ce idan ka bar abin da yake ba rukuni bane kun san dai rukunan sallah ko duk abin da ka bar shi ba rukuni bane har kuma ka shiga wani rukuni kamar yanzu ka bar sunna sujadar zaman tayya sunna ne misali baka yi ta ba na farkon nan sai ka shiga raka'a ta uku yanzu ka shiga rukuni to ba za ka dawo ba ko an maka tasbihi ba za ka dawo ba su gama subhanallahi su kana tsaye me yasa saboda annabi ya wuce amma wasu malaman fiqh suka ce idan mutum ya yunkura haka ya yunkura bai gama dage gwiwoyinsa ba ko kafafuwan ko hannayensa ba su bar kasa ba to zai iya dawowa me yasa saboda bai shiga rukuni ba me dalili suka ce ai rukuni ai sunna bata isa ta jawo rukuni ba yi zaman janyen nan na farko sunna ne ko wajibi tsayuwa kuma raka'a ta uku rukuni ne ya za a yi sunna ta ja wajibi kun taba ganin zakara ya ja doki sai dai an masa training ko to shine abin da ibn qayyim yake nufi وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع duk wanda ya bar wani abu cikin wato ayyukan sallah wanda ba rukuni bane to bare dawo ba zamu zo mu karanta kuma idan mutum ya bar wani rukuni bai yi shi ba shi kuma ya zai zamu zo mu karanta insha Allah um, wannan kenan manzala ya tashi yayi ya miƙe din nan suna subhanallah subhanallah sai ya nuna musu haka sai musu haka me kenan ku taso ku taso wannan yana nuna mana wato ƙaramin motsi baya ɓata sallah ina ba ta ana fahimta ko yawwa kamar yadda mai iziya ya yi bayani a cikin wani fasali da yake magana akan abubuwan da suke ɓata sallah ya ce aiki mai yawa dunal ƙalili jiddan aiki mai yawan da bai kai kaɗan ba ko almashiyul ƙalilu wanda yake ba alkafiru ba baya ɓata sallah to annabi ya yi musu nuni yace ku dago ku taho um na biyu shine wa sallama min rak'atayn fi ihda salatay al-ashi al-isha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sallah yayi sallama a raka'a biyu a ɗaya daga cikin salatul ashiyi a wata riwaya in an ce al'ashi kamar azhar ko la'asar in kuma an ce al'isha kamar yadda yake a cikin littafin ku anan ana nufin me isha'i ne ke to amma kaga tunda ya ce ihda salatai to ya kamata ya zama al'ashiyi ne ban sani ba ko ya yake a rubuce tunda ko da yake zai iya zaman to ya dauki ko sallar magariba ko isha'i kenan tunda ana cewa isha'i ne to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayar aka ce ko dai azhar ne ko la'asar kawai malam yana yin raka'a bi kai sai assalamu alaikum to ba ma yin sallamar kadai ba thumma takallama kawai sai ya kama yayi zance yayi magana a tsakanin rafkanuwar da ya yi sai aka tunatar da shi sai ya cika ta shi ne sun ma'atan maha ya cika ya kawo raka'o'in guda biyu hudu ne da ya biyu sai sallama ko azhar ko la'asar aka ce ya rasulullahi ka fa sallama fa ba a cika sallah ba yace haka ne a wata riwaya hadisin zul yadaini Allah ya juya sahabbai suka kasa mai magana abun mamaki sallah mai raka'a hudu yayi raka'a biyar sallama suka kasa mai magana shiru sai wani mutum jarimi zuliya da yini yace ya rasulullah sallallahu alaihi sallama ina da tambaya yace a kusurati salatu amna sita sallan nan kam yau an rage ta ne ko kuma tuwa kai wanda Allah ya ce lam tuksar wa lam ansa ba a rage ta ba kuma ni ban yi mantuwa ba wanda Allah yake yace ba a rage ba ban yi mantuwa ba dole dai ne ya shiru yace ta bala inna ba'dha zalika qad waqa'a yace to lalle dai kam ɗaya daga cikin wannan dai kan ya faru ya dai kayi mantuwa ya kuma an yi rage annabi yace ban yi mantuwa ba kuma ba a rage ba kawai da ya ga manzo Allah ya dage sai ya ce ya rasulullahi bala qad nasita ai nan da al'amari yake lalle ya manzo Allah lalle fa kai mantuwan nan annabi ya ga ba zai jayya da zai daina ba sai ya juya a sahun akwai Abubakar da Umar fa ba su iya magana ba me yasa suka ce kwarjini shi ko wancan jarumi ne daman saboda jarumtansa ma hannunsa ɗaya ya fi ɗaya tsawo haka Allah ya yi shi ne zule dai ne wasu kuma suka ce a'a in ya miƙe hannunsa ne a cikin mutane ya fi kowa dogon hannu yanzu hannun ya tsaya nan shi nasu zai kai can wajen kyamarar can zule dai ne kenan to kaga shi ma Allah ya taimake shi ya dan abin nan sai ya ce a haƙƙun ma ya ƙunu zule dai ne shin gaskiya ne abin da zule dai ne yake faɗa wai cewa na rage sallah suka ce eh ƙwarai ya murza Allah lalle an rage sallar ne kaga ya yi magana ya tashi ya cika to sallar sannan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama um sai kuma yayi sujada thumma sallama thumma sajada thumma sallama yayi sujada mana yayi sujada guda biyu sannan sai yayi sallama a riwaya aka ce yayi sujjada bayan yayi sallama ne sujjada ba adi yayi me yasa yayi sujjada ba adi anan a can ya bar zaman tahiya na tsakiya yayi kabli anan ya bar raka'a biyu ya ci ko raka'a biyu kuma sai ba adi na'am yayi ne yayi kari ne karin da yayi sallaman da yayi da maganganun da yayi ta yi a cikin sallah ya ƙara wani abu to shine malaman malikiya suka ce duk ƙari idan aka yi me za a yi ba adi ba shi kenan ba dai duk ƙari idan za a yi aka yi shi sai a yi ba adi to kun ji kun ji wannan rafkanuwa ta biyu ko um, akwai wata riwaya ta Abu Dawuda riwayar Abu Dawuda Imam Tirmidhi ma ya rawaito ta cewa aka yi manzo Allah ya sujjada guda biyu sannan thumma tashahhada thumma sallama sannan yayi tahiyya sannan yayi sallama Tirmidhi Allah masa rahama yake wannan hadisin hasanun gharib hadisi ne hasan kuma gharib amma malamai sun ce hadisin da'ifi ne dan hadisin da yake idan kai sujjadar rakwanwa ka maimaita tahiyya hadisin bai inganta ba kun gani kenan zamu tafi akan ka'idar ba a maimaita tahiya idan an zo yin sujjadar rafkanwa da ka gama sujjada kawai kai sallama rafkanwa ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa salla yawman fa sallama wa salla wa sallama wa sarafa yayi salla yayi sallama ya juya وقد بقي من الصلاة ركعة ashe saura raka'a daya ya bar raka'a daya ya manta kawai ya sallama fa qala lahu talhatu ibnu ubaidillah sahabin sannan sananne talha ibnu ubaidillah ɗaya daga cikin almubashirin bil janna kenan ko sai ya bi shi yace nasita rakatan a wata riwayar nasita min as-salati raka ya manzon Allah ka fa bar ka manta shi annabi yana mantuwa ka manta raka'a ɗaya a cikin sallah to kaga riskansa ma har ma ya tashi kenan faraja fa dakhala al-masjida manzon Allah ya dawo ya shiga masallaci fa amara bilalan fa aqama yace Bilal ta da iqama dan me yasa saboda an dan dau lokaci ya ta da iqama fa salla lin nas raka'atan akan raka'a daya ake da aka ta da iqama kaji ba shigowa yace sau Allahu akbar ba cewa Bilal tayar ka dawo da su hayyacin su aka yi musu ga iqamatu sala ya dawo ya mayar da wannan raka'a din shine yake cewa fa salla lin nas raka'a yayi wa mutane raka'a guda ɗaya wannan hadisin Imam Ahmad Allah ya masa rahama shi ya ambaci wannan hadisin a cikin al-Musnad nasa ba shi kadai ba Imam Abu Dawud ma ya ruwaito hadisin babun idza salla khamsan um, min hadisi Muawiya ibn Abi uh, ibn uh, Hudayj isnadi ingantacce um, manzo Allah sallallahu sannan sai shi ma shi ma shi ma da ya gama anan ba a faɗi cewa yayi sujada ko bai sujada ba to amma dai akwai sujada tunda dai an shigar da wani abu kamar yadda aka yi wancan na gaba da muka faɗa rafkanuwa ta hudu wa sallar zuhura khamsan manzo Allah ya wata rana kawai sallar azhar sai yayi ta guda biyar kaga an samu matsala an samu kari kenan suka ce da shi sallaita khamsan ya rasulullahi ka sallaci guda biyar ba raka'a biyar kai wallahi bai sani ba malam raka'a biyar yayi ya manta fa zakkarahu an-nas mutane suka tunatar da shi suka ce da shi a zida fi sala ya manzo Allah an yi kari ne akan sallah a wata riwaya yace me ya faru suka ce sallaita khamsan biyar ba kai to nan gurin ya zai take kawai manzo Allah sai ya kalli alƙibla fasajada sajadataini ba'da ma sallama sai yayi sujada biyu sujada ba'adi saboda me yayi sujada biyu saboda yayi ƙari wannan shine dalilin malaman malikiya Allah ya musu rahama akan cewa amma ma duk ƙari ba'adi za a yi wannan ita ce rafkanuwa ta nawa ta hudu sai ta biyar ta ƙarshe wa sallal asra talatan wata ran kawai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo sai ya sallaci sallal a la'asar raka uku kaga can ya sallaci raka'a biyar yayi ƙari nan kuma yayi raka'a uku ya rage yana gamawa thumma dakhala manzilahu ya shiga gida yana yin raka'a uku din la'asar ko tsayawa bai ba kawai sai tashi ya shiga gida fazakarahu nas sai mutane suka tunatar da shi sai ya rasulullahi fa uku akai fa kharaja fa salla bihim raka annabi ya fito yayi musu wannan raka'a guda daya thumma sallama sannan yayi sallama thumma sajada sannan yayi sujada a wata riwaya aka ce thumma sajada sajadataini yayi sujada guda biyu thumma sallama sannan sai yayi sallama riwayar imam muslim hadisin Imran ibn Hussein waɗannan su ne rafkanuwar guda biyar da annabi har kala biyar har kala biyar kenan wannan yana nuna annabi ma yana iya rafkanuwa amma mu yau idan ka yawaita rafkanuwa a sallah sai a ce akwai matsalar cafane ne yake damun ka kuma abin zuwa yake wallahi zai iya yiwa wata rana ka ga raka'a hudun ce kana yin biyu kai sallama ka nemi ɗiban takalminka za ka yi gaba su ce akwai saura to wannan kenan malamai sun yi saɓani dangane da wannan sujudu sahawi shin wai ba di za a rinka yi ko kabli za a rinka yi ko me za a yi imamu shafi Allah ya masa rahama shi kam ya ce duk wata sujjada kawai a mazhabarsa qabla salami ce ko ma me kai kawai kawai ka rike ka'ida duk abin da kai shi jira qabla salami a mazhabar shafi'iyya a mazhabar abu hanifa shi ko yace duk wata rabkanwa sujada ba da salami kawai sun raba riga imamu malik yace mu kan zamu raba kafa idan an yi ragi ayi kabli idan an yi kari ayi badi inji imamu malik aka ce to idan ka haɗa guda jifa yanayi yanayi yakan sa mutum ya haɗa biyun ma gaba ɗaya ya yi rage ya yi ƙari gaba ɗaya ya ce to a nan gurin kuma in aka samu ziyadatu nuksanin da kuma ziyada wa nuksan ya ce to sai a yi sujada ƙabli da sujada ƙabli da sujada ba a ce sujada ƙabli ta fi ƙarfi ita ce in an yi manna ƙasa wa zada in ji mai halari sujada qabla salami wanda ya rage yayi kari sujada qabla salami malikiya ce tsantsa um shi kuma ibnu hazm Allah ya masa rahama yace duk wata sujada duk wata rafkanwa da mutum yayi in ta yi irin wannan wanda annabi yayi to irin sujada da annabi yayi ita za ka yi ba wani magana wai ka bi ra'ayin shafi'iya ko maliki ka duba annabi da da yayi sujada wace yayi kuma babu sujada babu rabkano da zaka mata sujada in ba irin wace annabi yayi ba yaya za a yace to ita ce nasu yazo kenan shi a wurin sa sujadodin nan zaka yi ne irin wanda annabi yayi kuma irin rabkano da annabi yayi ita ne zaka yi mata sujada kuma sujada irin ta annabi ibn abdulbar Allah ya masa rahama ya ce wannan ra'ayi shine mazhabarsa ta malikiya kenan ya ce da wani zai yi sujjada ko da zai rafkanuwa a saɓanin waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa ko wata rafkanuwa ta daban ba wanda aka ambata ba ya mai da kawai shi rafkanuwarsa ba a zai rinka yi ko kuma da wani masallaci zai ce kai ni kawai kabli zan rinka yi ko yaushe ma kawai shi kabli ya zaɓa ya zama dan shafi'iyya kenan yace to lam yakun alayhi shay ba za a ce yayi laifi ba ya zama min babi qada'il qadi bi ijtihadihi kamar alƙali ne yayi hukunci da ijtihadin sa saboda an samu riwayoyi masu tarin yawa daga salaf magabata na kwarai a cikin wannan al'umma da sabanin su da yawa akan wannan matsala ne akwai riwaya daga Imam Ahmad Imam al-Asr muke cewa naje ana tambayan Imam Ahmad akan sujadar rabkanwa shin ya Imam Ahmad shin sujadar rabkanwa qabli ne ko baji yace a wani wurin qabli a wani wurin baji kamar yadda annabi yayi inji Imam Ahmad wani wurin qabli wani wurin baji yayi bayani ya ta kawowa dukkan wuraren da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi waɗannan ainihin wato rabkanwa kuma yayi waɗannan sujadodi to anan abu na ƙarshe da zamu tsaya a kansa shine dangane da sujjadar rabkanwa duk abin da mutum yayi ko ba'adi ne a matsayin qabli ko qabli ce a matsayin ba'adi to babu komai a gare shi kada a tashi ana yi da liman ai kaga ma fa wallahi kabli ya kamata ya amma mutumin nan ba ni ka ai al'amuran sai dai Allah sauke to ba ilimi haka ake gabatar da ibada wa mutane ana zagin liman ke nage to watakila kuma ku ne jahilai dan ya karanta wannan maganganun kana da zabi in ka ga dama wurin ba'adi in kai kabli yayi wurin kabli in kai ba'adi yayi idan kuma ka zama ba shafi'e duk kabli ko ka zama ba hanafe duba ni to shi ma dai suna da dalilansu da suka dogara da shi idan kuma ka tsaya malikiya ƙari ba'adi ragi kabli ragi da ƙari kabli shikenan ka zama ba maliki ina ba ta ana fahimta in kuma ka tsaya ma ka ce kai ba abin da ma duk wutar kanwa da zaka yi in dai ba irin ta annabi bane ma ba za ka mata sujada ba to ibnu hazm shi ma ya faɗa Allah ya masa rahama me dalilin sai ce to ku kawo mana inda annabi yayi wata sujjada ba a wannan wurare guda biyar ba yace duk wanda ya saka kai wata sujjada a wani wuri ba waɗannan wuraren ba to kawai ra'ayin sa ne dora ka akan shi mu kuma muna bin nasi ne in ji shi da fada Allah ya masa rahama to waɗannan su ne abu kaɗan daga cikin a matsalolin rafkanuwa a cikin sallah insha Allah ta'ala wani tashi da rai da lafiya za mu tashi akan wato abin da ya shafi rufe ido ko rumtsa ido a sallah ko kallon wani wuri a sallah me hukuncin sa sannan wuraren da aka ruwaito annabi yayi ya za a yi da su wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh